duk
وإذا حضر الإثمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا قدم الإسلام المبين والإسلامين والمساكين فارجوهم منه فقولوا له قولا معروفا وبعد أن يا قوة آية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك منه الأقربون بالمعروف ثم لا يعيب على الكلام kawo waɗannan ‘yan mata ya karanta masa wannan aya ana karantawa sai ce ga kungiyar sai da kungiyar su ya mika haka ajiye ka kuma ana ya ya raba ya nuna ga abin da za a ba wani ga abin da za a ba wani ina wannan aya kafin Allah ya yi bayanin yadda za a raba sai Allah ya kawo da doka إذا قالوا فقالوا هل أنتم إذا أخذوا الحكمة فأولكم به واليتامى والمساكين إذا أنتم ما أبوكا kusanci da mai mutuwa kamar da zai kuma bayani karatu na fiya masu cin gado a cikin maza ko goma sha biyar ne ko ita sanda wato jika kenan kuma kaka mahaifin kuwa sannan dan uwa da kiki wato dan uwa da suke uwa ne uwa ne da ne uwa sai dan uwa da nabi dan uwa da suke uwa ne da ne uwa amma uwa uwa da nabi sai dan uwa da nabi ummi dan uwa da suke uwa ne da ne uwa uwa uwa da nabi sannan sai anni a da kiki wannan dan uwa da kiki dan uwa da kiki wanda ake kowa da kowa daya sannan dan dan kowa li ali wanda ake kowa daya sannan an yi shafiki wato dan kowa mahaifi wanda ke kowa ne kowa ne da mahaifi sannan an yi li ali dan an yi li ali dan kowa mahaifi wanda ke kowa daya da mahaifi sannan dan an yi shafiki dan an yi wanda ake kowa ne kowa daya da sannan dan ami a bilabi wanda ake ruwa daya sannan miji sannan kuma wanda ya yi ma'ana yanki idan kana da bawa sai ka yi kaki sai ya zama na yi kuɗi daga bayan sai ya yi rasuwa ta yi ba ta ruwa ba ta ruwa ba ta ba jika ba kowa to wanda ya yanka bawa zai zo ya zaji bawa shi ne a wadatun da wani nimar kafin su sha biyar ta ɗan da uwa kaka ɗan'uwa da ciki ɗan'uwa da nani ɗan'uwa da gumi ɗan ɗan'uwa da ciki ɗan ɗan'uwa da nani ammi da ciki ammi da nani ammi a maganar miji sannan a wadatun da nimar kuma sha biyar sannan a cikin mata kuma da suke jin zaru cikin mata ko kuma ne ya yarda uwa kaka mahaifiyar uwa kaka mahaifiyar uwa sannan yar uwa da jiki da suke uwa ne uwa ne gida yar uwa li'aji wanda suke uwa ne gida yar uwa li'umiya wanda suke uwa ne gida sannan matar aure idan akwai ta sannan kuma bararren gida misali da wasu kuriyar ko wace waɗannan kuma da goma sha biyar a cikin maza goma a cikin mata in suka faru sun zama kuma da yau da yau sai ya zama na su ya mutu ya bar dukiya duka waɗannan mazajen suna nan shafaba sha biyar suna nan mata sha biyar ma suna nan to idan suka zo maka a cikin mazajen dukiyar ne kawai sauran guda da ke zuwa da kowai da da su kuma sun yi rashin zama koda ko kuwa wayannan dukiyar kan biyu maza ko mata biyu suna kore na in akwai na zai yi gado da ya sani bangaren abu da ya kama ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴa har zuwa iya barna ma'ana ba iya sannan sai uba shi kuma uba ya sani wanda suka wata bangaren su da wani ƴan uwansa kamar ƴan uwa mai mutuwa ƴaƴansa ke da shi uba ya sani su sannan sai kuma sai matar aure sai kuma ya idan suna da yaya maza da mata da namiji ya bace ya kuma mahaifi da kuma masu aure ko biyar din nan kuke da gado wanda Allah ta biye da za a yi nan gaba in kuma ku kuma ce na ma ne ku biyar ne guda uku maza guda biyu mata amma an kuma mace ne ta za a gaje ta masu gadon su biyar ne wanda da su ko biyar ne kuma su biyar ne bambanci kawai in namiji ne ya kuku masu kada da su biyar biyu ne maza da da uba uku mata ya matar aure da kuma ya kuma in mutane kuma masu kada mutum biyar ne ba canji amma guda uku maza guda biyu mata guda uku maza ɗan su ne za ta zai gaje ta babanta zai gaje ta mijinta zai gaje ta sai kuma gyatumarta sai kuma yar a yarta a ga kufiyar ke to idan mutum ya mutu ya bar kaya an zura ban gado duka waɗannan mutum da zai yi suna duk suna nan bangaren maza sha biyar bangaren mata goma ishirin da biyar kenan suna zura ban gado to shi ne an Allah ke ba da doka cewa وإذا مثل القوة المبين والإسلام والمساكين إذا أخذوا رمضان قاموا على رمضان سكتنا أما كنا يشرنا وإن لم يرنا سنوا إليكم قلوا واليتامى دمرايو وتسمى كأنهم أخذوا رمضان ثم صبروا صبروا لا صلاة والمساكين تقوى miskini talaka wanda ba shi da komai na rayuwa sun da yake za a yi mu'amala ne na kuɗi da ba kamar gado za a yi gidaje ne gonakai ne a samun kuɗi ne a sauran kadara ne kamar su lokaci kamar su bawa kamar shanu kamar ramuwa da tumakai da awaki da sauran dai kayan kadara sun da yake abu ne na kuɗi dole sai an samu wanda zai zo wurin ya zauna yana kallo ba za ta yi zama zuwa bangaren kafin a raba a cire wani abu a cire a cikin abu da za a raba ɗin kafin a raba shi ne zaman gado ko alƙali ko liman ko dai malaki ne zaman gado ko kuma masu zaman gado da su shawara akwai makusanta da mai ruwa amma ba su da komai suna da rabo amma an tsare su wanda muka yi bayani wayannan kungiyar din sun kuma su yi da da su shawara abin da ya kamata a cire a kan kuma nan guda da da ba fara da nan dan yi a ba ku hakuri Allah ya baka ku minhu sannan wa qulna lahu qawlan ma'rufan wa tadbiba wa al-amr sannan a fara ku magana da dadi a ganin da ya hakuri ko ga wannan dukiya na magada ne in ba don wa'annan ba ku ne ba ku gayo to amma Allah ya riga ya raba kuma shi Allah ya riga ya yi rabu magana ya riga ya tsari wallahi ba kuma na ba shi bari hukunci Allah ya yi hukunci ba mai canza hukuncin Allah tun da Allah ya riga ya hukunta ku yi hakuri ga abu kaza ku raba ku yi hakuri haka nan wa'anda za su yi raba malamai ko alƙali wanda zai raba gano dole ne a cire wani abu da za a bari idan alƙali ne a kotu shi na shi ma a fare shi za a raba gida goma ne a ba shi kashi daya misali idan miliyan goma ne nawa za a ba shi kenan kaga miliyan daya in miliyan ishirin ne za a ba shi miliyan biyu in miliyan talatin ne za a ba shi nawa miliyan uku in arba'in ne ba kaga za a ba shi miliyan uku to amma idan ba alƙali ba ne malamai ne za a yi a alrufi ko al'adar sai a yi a yi tabasa su yi nasiha sai a zuwa a kan ya kamata a ba su wani aiki ne rabon gado in irin فهو يوضع بظلة يكون يمضنا لبغداد وكوية لبغداد bayan ku koya kuma ku koya Allah ta rabba da rabbi ilimi domin ana manta rabba ita kuwa awwal shay'in yunzabu lil ummati shine farkon abin da Allah zai fara daukewa a cikin al'umma Allah ta ga wannan kiyama sai an zo ba nan da za a nemi rabon ruwa za ka tara malamai sun kai dubu sai ka yi sa ka samu guda goma wanda suka iya rabon za ka ga malami ne yana karantarwa amma idan sun kira da rabon ruwa ba su zai iya sai dai ya yi kama ka yi kuma rabon ruwa abu ne mai haɗari aya da ba za zai gaya mana inna ladina ya'kuluna amwalihim yatama zulman wa'anda suka ci dukiyar maraya da zalunci shi dukiyar maraya ana da zai kira shi da cewa zulumi ne ko kayi ne shi ko kayi ba ko a'a Allah ce inna ma ya ko kuma shi zulumi na to wanda shi dukiyar maraya to Allah ya ce ko kayi ka ce dukiyar lokacin da manzo Allah ya ce Isra'ila ne rai ya ga mutane a cikin wuta suke zuwa idan ya yi tattar harkar ya faro wuta yana kurkurowa daga bakin sai mazalata ya tuni waɗannan kurkuwa ne sai ce ya muhammad waɗannan su ne masu yin kurkiyar marayu da zalunci Allah ka yi tsara sana yanzu mutane na waje aka mutu aka kurkuku marayu aka kurkukiyar gado kuma shi ne kurkiyar gado wani ma zai haɗa baki a kan yaro wani kuma ya koyi yaro a gari ya asiri don yaro ya bar gari mutane da wani suke daga a wannan zamani da yake an tafi yaki wata rana da wannan Allah yamma sai ya kafa wani abuka kafin gari ya waye zuwa a cikin gaba sai aka nemi wuta da za a dafa abinci za a yi girki ba ba a lokacin wuta sai ma Allah ya ce ba a cikin kwane ne aka ba shi ajiyar kuɗin maraya wanda yake rike da kuɗin maraya a hannu sai wani sahabi ya ce shi akwai amana maraya da dukiyar maraya yana hannu sai mu san lafiya sai a yi ko ya yi ma'ana ciyawa mu haɗu da aka yi ko annabi ya karɓa sai ya manna wannan ciyawa a cikin wannan mutum sai wuta ya kama ciyawa da cikin mutum sai wannan mutum yana kuka ina cewa ya manzan nan ba wallahi ni ba ta kuka ba annabi ya ce wallahi zai ma ƙarya ne Allah zai ma ƙarya ne sai ce sai dai a kowace rana an ce an turo gari garin na na zuwa yin ne sai aka zura ka canja saboda gari ke sa rana sai ɗan sa hannu sai taɓa garin ya da ta wai ko garin ya yi tsani ko bai yi tsani ba manzon Allah ya ce wallahi huwa zaka na rantsi da Allah wannan mutum da ya kama ciyawa nan ɗan ɗan garin da kai nan shi ne ya zama ya kama wannan ciyawa Allah jama'a ina mutanen da yanzu za a za a mutu a farko magada a bar dukiyar gado kani ya mutu ya bar yaya kowa ya mutu ya bar yaya ko wani dan uwan ya mutu ya bar yaya a bar mutu dukiyar ya kula da marayu amma sai a kwan dukiyar ya kwata wani ma ya koyi yaya a gari wani ga su dukiyar yaran ne amma sai kwata dukiyar ya kuya yana neman lafiya ne da sai sallah ya zo zai ba za yayin kaya zai ba su abinci zai biya wa kudin makaranta da kudin yin marayu ne amma ainihin masu kudin ba zai ba Allah ka yi sarawa Allah ka yi sarawa na kuma nan Allah yake ce idan an zo da ban gado din to wanda suka zo ban gado din ko kusanta da masu gado ne amma an hana su yanzu da kuma marayu da kuma miskinai da ba su da abinci Allah ya ce ga mun yi bayani a baya idan miliyan goma ne alƙali ɗaya zai ɗauka miliyan nawa ke da kaga miliyan nawa miliyan ɗaya to idan ma ya yi ne raba aka ba su dubu ɗari da ba kyauta ba a cikin duk miliyan ɗaya an ci da ɗari tara ƙara ta na wannan na ba kaga wanda mun ya yi su da amma idan kotu ne alƙali kuma ne zai ɗauka shine a raba goma a cire kashi ɗaya idan idan miliyan ɗari ne miliyan goma da shi in miliyan ɗari ne to amma idan malamai ne kowa ba cirewa da yawa sai dai abu da aka kimanta in yi yawa sai ya yi yawa idan ya yi yawa sai ya yi yawa na na a'a ai ba kare ba ne kuma a haka nan ma wasu zagi malamai a haka sai dai za a wani ake faɗa wa malamai kuma ba shi ban gadin ba zai yi wa ba malamai in dai ba malamin da ya sama ban gadin ha na na ba ba wani ya rabu sai dai haka kan ka gawa wannan ya kada wannan wani ya yi ya yi ba da wannan ya kan jima amma da ban gadin in babu malamin ba zai zai zai zai rabu ba shi da ban gadin ce ka annabi fara'i wa annahu ma suke kone kone mutane da bangaro idan ku koya kuma malamin ku koya ba ba ke malamin ka fara bangaro idan za ka koya ba baya idan ka mutu ba an ta kowa da ilimin kenan annabi ya fa inna ha nisfu ilmi wa kana bangaro fi rabu ilmi kuma huwa yusa ana ce cewa kamar da ya cewa wa huwa awwal shay'in yunzabu min ummati awal qiyamah shine farkon abin da ba su yi ba a bayan ta ta ta ya ba kan za zo da kayan gado da an yi ba ba kuma an bar su ne yanzu ana cikin lokacin yanzu yawancin malaman su ke yawancin karatu irin musamman masu a cikin kirkin da irin da za mu yi nan wallahi wallahi wani an ba su kayan gado da ba su zai yarwa ba sai an koma wurin malaman zaune wanda suka so sun so sun karatu kuma dole sai sun yi shawara wani lokaci idan ka bayan gado a zuwa tsara maka sai ka saya za ka yi wani lokaci kadara ne ba kuɗi wani lokaci kuɗi ne ba ba ba ba kadara ba wani lokaci ka kuɗi ga kadara za ka dole ne a nemi wani za su karɓi rabon gado har ma ma da kuɗi idan gari gaba ɗaya ba wanda yake rabon gado to ya zama dole a kan mutanen garin su yi kuɗi kuɗi tafi yaro ɗaya ko mutum ɗaya je da koyo rabon gado ya dawo saboda mutuwa ne ba za a fasa kullum ana mutuwa ko tunda ana mutuwa dole za a yi rabon gado shi ko rabon gado idan mutum ya mutu aka tara dukiyar ba a raba ba aka zauna kawai fara guri aka ce ba yi idan an raba zai raba gwamnati zai kawo miliyan ne ne ne to rashin rabon abin da zai haifar sai ya sai ya fi rabawan zama lafiya wanda aka gado Allah wa ya raba Allah wa ya ta ayi wani farkon sunan ya ce wani arhamu ya ce ku yi zumunta ku ji tsoron zumunta ku kiyaye zumunta to Allah ne ya ce a yi zumunta kun ya raba gado idan ku ya ɗaya kun ce ba za ku raba ba a yi kuma ku ɗaya ku ba ku ɗaya da aka haɗa namu wani ɗaya a bamu namu ko ɗakin mu ɗaya ne kuma mu ɗaya ku ba mu ɗaya to mu je zuwa ما هو في الله هذا أكثر من الباب وأنا ما لي أولي في الله إني أولي ما لي أولي وأنا ما لي أولي إني أولي ما لي أولي وأنا ما لي أولي to duk kai aure wannan ya haihu wannan ma ya haihu wannan ma ya haihu to wannan ne ya haihu wanda wanda ne wanda wanda ne to aje zuwa aje zuwa kuma ta girma suka ce mu ma ba za mu raba abin da iyayen mu suka gada ba mu ma ba za mu zauna su ma wa'annan za su yi aure su ma za su haihu ƴaƴan nan suka taso kaga ana tafiya wata rana sai an zo za a zo a nemi lokacin da za a nemi yarwa wannan jima'a mun taɓa raba wani gado a lokacin da zama kuɗi mun yi raba gado ainihin mahaifin kakan gidan shi ne ya fi yawan gidan aka ba ka yi kakan wato ya yi aiki kakan kuma da suka kira mu kenan sai da muka rawa da kuma kaka sannan muka zo rawa da da kakan sannan muka zo rawa da da ƴaƴan kuma su kira namu sannan kuma su zo aka raba kuma gadon su wanda suka kira mu kwana shi da muka yi muna faruwa da kuma saboda sarƙan iya kaga da sun yi sun lokacin da ma'aikata kakan yi muku an raba shi ma ka kai yau aka raba kuma iyayen su aka raba za ka raba za ka zama lafiya shi ne a yi abin da Allah ya ce a yi a bar abin da Allah ya ce a bar amma mutum idan gado ya zama na mai dukiya ya mutu ya bar 'ya'ya maza zalla ko mata zalla to zaman lafiya shi ne aka gado idan ba haka ba wannan ya zo ya mutu ga ɗan sama da suna da wasu kawo duniya suna da wasu kawai kara zube wannan ya zo ya ɗauki shanu uku ya tafi da shi wannan ya ɗauki shanu biyu ya tafi da shi in gwamnati ne wannan ya wannan ya kuka wannan gobe wannan ya kuka in gida ne wannan ya kuka yadda ya mutu ya zo ya kwakwa ni ma zo ya kwanta sabon kan ya fitar da bayan gida ya fitar da wurin abinci ya fitar da katin kwana ya yi falo ya yi bin da ya mutu shi ma wannan shi ma kwana biyu shi ma ya zo ya yi ba ya yi bin da ya yi to ana nan wata rana sai ya zama yaki Allah ya ce da haka rabon gado Allah da yake a yi hukunci farkon sura ya ce ya an yi mata da kuma kuma da bi kalaku min nafsin wahida sai ce ne gaba eh لك منها زوجها وبث منهما رجالا sai ce wata kullata allazi tasaaluna bihi sai ce ne wala ba Allah ne zai kuma zumunci ne kuma zumunci wannan uwa da uwa da wannan uwa da wannan uwa da wannan dan uwa da dan gani wannan dan yara da dan uwa Allah ne zai yi wannan zumunci shi ne ya raba gado to ko idan ana yi wannan zama lafiya a kudu kan Allah amma idan ba a kudu kan Allah ba wata rana sai an yi abin da ba shi Allah ke da ka ana kuma Allah yana kiran mu zama lafiya wa idza azama jismu qul rubi wa yakani wal masakin idan an zo ban gado sai ga abokai da gado da za su iya yin gado kamar mutum sha biyar da suka amfata cikin maza da mutane goma cikin mata suka zama suka fi mazo amma biyar sun kuma guda ishirin ko ya da uba a in namiji ne ya mutu da uba mata uwa ɗaya in kuma ɗan uwa mutum ya mutu da miji uba ɗaya ya kuma wayan nan kungiya sun kowa to Allah ya ce su farko minhu a azurka su a basu wani abu a ciki sannan ba kuma lahum qawlan ma'rufan a faɗa muku magana magana mai kyau magana mai daɗi ku yi hakuri ya kuma magada wannan dukiya ga wanda Allah ya ce a basu kuma ku yi hakuri Allah ya kawo ne mu
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allah ya ce allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa wa'ada suke da yara kanana suna jin tsoron kar da ana da mutum tsorata ko wulakanta a bayan su duk wanda yake da yara kanana kullum yana addu'a yana Allah ya raya yaran Allah ya sa albarka a cikin rayuwar Allah ya karfafe ku to Allah ya ce shi wannan mutumin wal yakhsha shi ma ya ji tsoron cin dukiyar marayu domin yadda wancan mamaci ya mutu ya bar ƴaƴansa ƙanana ai shi ma zai faruwa me ya bambanci tsakanin ƴaƴan wanda yake raye da ƴaƴan wanda ya mutu bambanci numfashi ne kawai idan numfashin na raye ya tsaya ƴaƴan su kuma yau zai ta kuma da ba Allah ya ce wani suke da ƴaƴa ƙanana shi ke jin tsoron tsoron da ƴaƴan a bayansu to waliyakka su ji tsoron zuriya ta kulawo su ji tsoron kafa su ba ya ya kanana kuma kafu alaihim a kafu alaihim ko waliyakka kullaha su ji tsoron Allah wanda kuma kauna sadida su ba ta magana wanda yake matsalaci magana wanda yake madaidaici wurin jin tsoron abin da Allah ya ce da ba abin da Allah ya hana da bin tsoron manzon Allah da bar su wanda manzon Allah ya ta a wannan aya wanda suka da yara kanana suna tsoron su wata yaran ji tsoron su da yara ba rayu kullum su ga faɗa wa yara magana mai kyau sun ga ba su rarrashin su dana ko mana yawo na ko mana haba dana me ne me ka ne ka me kake kwaci ba abin da yake ma ka yi dan wasu kai ma a waye gari na ka yi mu ko ba Allah ka ji da wannan ba na'am إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ko ɗayan yankinka ne ko kuma a'a wani ya ji a cikin dangi ya zama ya rasu sai aka duba cewa kai ne babba ko kuma kai ne ya zama ka wani abu ya kamata a baka dukiyar sai aka ɗauki dukiyar marayu aka miƙa maka amana ka kula da dukiyar ka kula da marayu kafin su yi barci kamar da a kan baya Allah ya ce mana idan sun ga sun kai ne ka sun yi hankali ko fa in anatu min ruhilahu fadfa ilayhi awarahu to yayin da aka baka dukiyar to sai Allah ya ja kunnu yace ya ku al'umma manzon Allah innal ladina ya'kuluna amwali yatama zulman lallai wa'anda suke cin dukiyar marayu da zalimi kaga anan ake da zalimi ba kamar da Allah ya faɗa a baya in kana ganiyan falyasa abu kana ganiyan falyasa abin wa ma kana kira ba fadiya a kullum ma'ruf akwai hanyar da za ka fi kungiyar marayu tsari gaban a cikin kungiyar nasu akwai kungiyar haya kai kuma reba ne sai ya wata kuma tana aiki da kuma saboda karfafa a babanta mai lalace to in yi mata yi za a zo a cire maka ainihin haƙƙinka na kuma kuɗi da kai in kuma shi ne ra'ayin kai kuma makiyi ne to kullum yamma za a duba aikin da kai nawa ne ya kamata a biya ka sai a cire a baka wannan ba ku ko kuma kai ne mai kula da dukiyar na kasuwanci ne shago ne kana kula da shi duk wata dama an san abin da yake biya lokacin yana raye to za a zo a kiyasta wannan abu kai za a rinka biya ka duk ƙarshen wata in dai wannan ne babu ne amma abu a bar maka ƴaƴa marayu a bar maka dukiyarsu ka sa a gaba ka cinye in shanu ne ka sayar in gidaje ne ka canza takardun gidan ya kowa ya zama naka ka danne hakkin ko kuma idan kodoji ne ka sayar idan wani abun ka gara ne ka bari ka canza ya zama naka ya zama suna ci suna gani kayan su ne kayan ubansu ne ya mutu ya bari kai ya zama kana renon ƴaƴanka da dukiyar da yawa ana samun haka kaga mutum ga dukiya na marayu ne amma sai ɗauka ina renon ƴaƴansa da shi yana biya wasu makaranta in ba lafiya biya wasu magani yana siyar da su amma ainihin marayu dan an yi abinci ma sai a kore su duk wani aiki na wahalar gida su za su yi su je ruwa su je tebare su yi wannan wanki ne na gidan za a kwato kayan ƴaƴan da suke nasa ɗauka a ba su ana zaune a gidansu ana cin kuɗinsu amma kuma ana wulaƙanta idan za a wanke yaran kayan ka su ba su su wanke in wanke wanke gida ne su ba su su yi suna ba su kai kowa duk wani aiki da ba haka su za su yi saboda ana ganin uwar su ya mutu idan kuma an yi abincin ba za a ba su ainihin mai kyau ba wani lokaci sai idan an ci an rage ta ɗauki wanda ya zama kowa sai a jefa su ta kawo da wasu da wallahi akwai da yawa wanda suke yi an mutu a farko da ya marayu suna wulaƙanta ‘ya'yan suna zalunta ‘ya'yan wai suna ganin cewa wai an yi ba ‘ya'yan su bane kuma wanda kuka shin inda kuwarsu nan yake kai ba za ka je ba shin kuwarsu nan da ya mutu ta ɗauka rashin wayo ne ya sa ya mutu kai din kan amma wayan ka ne za ka mutu ba a'a lokacin ka ne bai shi lokacin da yayi sai lokacin ka bai yi ba kuma an lokacin ka yayi fa idza ja'a ajaluhum la yastaqbilu la taqdimu kai ma lokacin da yayi babu bikin gona saka tsaya Allah ba zai fita ba da ba ana Allah ke tabbatar mana ya ku al'umma manzon Allah duk cikin zulubai gaba daya ba zulubin da Allah ya kira cewa idan ka ci ka ci ka sai dukiya ba da ka ana Allah ya kawo hakki innal ladina ya'kuluna amwal yatama zulman lalle wa'anda suke cin dukiyar marayu da zalimci Allah ta inna ma ya zakuru na fi bukurin nara hakika wuta suke ci a cikin cikin kamar da manzon Allah ya ce ya fi sirari da mirari ya ga wasu mutane da manyan turbi manyan teba har da su ya zawo wuta ina kurkura daga bakin idan su kuma ya yi jabbar annabi da turin zuwa ne ne wannan ita waɗannan su ne al'ummarka waɗanda aka mutu amanan marayu suka cinye dukiyar marayu to irin azaban da Allah zai dauke ka ya ka da ba ku duk wanda aka mutu amana maraya ku tsoron Allah لاتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ومن آية ما يجاب نعم وسيصلون سعيرا يصلون لا قصور أسلوب سعيرا الله يكفيه
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرن أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما wannan madatan baya Allah ta ba Allah ta ta yi wannan mata da shi da kuma wanda ya mutu da zai da sai mun masa walidani zuwa da sun mabuwa to ana kuma Allah yanzu Allah ya yi rahoton za ku bayyana mana wannan a ba shi kaza wannan a ba shi kaza amma sai dai ka kuma shiga cikin rahoton shi gado ta hanya guda uku suke tabbata a idanu na farko dangantaka tabbatacciya shi ne ya zama wanda ya mutu ya bar ɗa kuma ɗan nan ɗa ne na halal ba ɗan zina ba ɗa ne na aure ya bar ya ya ce ta halal ba ɗan zina ba ya bar uba ya bar uwa ya bar ƴan uwa ya bar a ƴaƴan masu ƴan uwan uba kamar da muka yi bayani ko kuma sha biyar masu cin gado na saba na biyu aure ya zama da ya mutu ya bar matan aure ko kuma ta mutu ta bar miji aure yana jawo cin gado amma auren ya zama auren da ya inganta ba aure wanda zai inganta ba sannan na uku sai wato zikintaka wato ɗan ya zama shi wanda ya mutu da bawa ne mai gidansa ya ɗan tashi sai ga shi ya mutu yanzu bai da kowa to shi wanda mai gidan zai zo ya gaje shi da haka ana gado ta wannan hanya guda uku sannan kuma akwai waɗanda ba sa yin gado wanda zai mu yi bayani su ne ake ga cewa ik lakarin mutum mu yi bayanin na farko duk akwai ne wanda ba sa gado na farko ɗan da aka haifa ya faɗo da yi kuma ba ko da ya yi tsari ko da ya yi bayan gida ko da ya sha mama amma bai yi kuka ba sai ya mutu ba zai yi gado ba za a gaje su sai na biyu wanda ake kokwanto wurin mutuwa sai ku samu ɗa da uba ko ɗa da ya ko kuma uba da ya ko ɗa da uwa ko uwa da ya ko ɗan uwa da ɗan uwa ko za su iya gada juna sai ku samu a cikin ɗakin su amma ba a san wani ya riga mutuwa ga su ba su zuwa mace ko duka su ba da ta da ruwa amma an samu ɗaya ba biya mutu ɗaya kuma ba sai da ta tashi daga bayan to dole wanda ya mutu daga bayan nan zai gaji wanda ya ke mutu kafin ya fara mutuwa shi kuma daga baya a samu wasu kuma gaje da haka idan an samu wani kuma a cikin daji ko a samu mota Allah ya kiyaye ko hada jirgin ruwa Allah ya kiyaye ko jirgin sama ko kawowa suka Allah ya biya sai aka samu duka sun mutu to ba gado a gano na uku dan li'ani wanda ko bayan rantsuwan cewa ciki ba na ki bane kuma sai rantsuwa cewa ciki na ki ne kuma yi li'ani na gani to wannan nan ba zai ga shi ba ko da yayi kama da shi ba zai ga shi ba ko da sun yi li'ani tsakanin uwan yaron da shi ya rantse a kan cewa na ji bai kuma ka rantse cewa na ji ne to to dan ba ta ce bane zai gaji uwansa amma ba zai gaji uwansa ba sai kuma kafiri hadisi ya ce kafiri baya gada musulmi musulmi baya gada kafiri ko da kuma misali sai ya zama na shi wanda ya mutu musulmi ne dan kuma kafiri ne kafin a rama gado sai dan ya musulunta ko ya musulunta musulunta ba za ne ba za ba shi gado ba ai lokacin da aka yi mutuwa ma yana wani hali ne da aka canja dabara bayan mutuwa baya sa a shiga gado idan kuma ne musulmi da ka da yi bayan zuwa kuma sai da yin musulunta ba za a ba shi gado shi kuma da ne musulmi kuma ka da ne bayan zuwa nan sai kuma yin musulunta ba za a ba shi gado ba shi ne ka kafin kenan sai kuma rikon bauta idan mutum bawa ne yana da yaya maza da mata yana da mata in ya mutu da shi da 'ya'yan duka mallakar kai ne gidansa ba magana da banza ba wanda ya wuce bari na mai gidansa ne sai kuma ɗan zina wanda aka haife shi a zina idan wanda ya wanda ya haife shi ya mutu ba gado a kanu shi ba zai gaje shi ba shi ma ba zai gaje shi Allah ya saka mu iyaye mu da kai wanda ya zo duniya ya samu iyayensa sun yi aure da suka haife shi wallahi yayi wa Allah godiya ya gode mu a cikin wani wani wani ka gode mu ka gode wa mahaifanka da Allah domin iyaye sannan ai sun jure ne suka daure suka rike sha'awa har suka yi aure inda sun bi sha'awan banza za su haife ka ne a waje za ka duk san ne ka zo ka shi da ne na aure domin in mutum ya kuma ya yana ce nan fa gidan ubana ne ai aure ne sake wani daga bakin ku in ba dan aure ne aka yi haife ku shi ma ne fara in ya faɗa zai shi magana da hajji kuma zai masa amma nan gidan uwana ne ba wanda ya isa me ba ta wannan dama aure Allah ka saka wa iyaye mu zabe wanda ya zo duniya ya samu iyaye mu sun samu samar da hanyar aure wallahi sallan ba shi da abu da ya saka mu kisa duk da yake zuwa da uba ba shi da hankali ko ba komai kare maka daraja da ubanka yayi ya haife ka ta hanyar aure ya zama komai a gare ka ya maka riga ya maka wando ya maka duk abin da ya kamata Allah ka saka ku ya yi da ba dan zuna baya gado sannan sai qatilu qatilu walihi amdan wanda ya kace wanda zai gada da gangan mutum da ya ga ɗansa ya yi kuɗi ina sa rai ɗan ya mutu kasa ko ya yi wata kuma duk yau bakin ya yana so a ce shi ya mai wannan ko ko ba ka wani duk iyaye da ka samu kuma a zuwa ƴaƴan su biye amma dole da ka ce uwa ya bin da ko a wuri to ana tsammanin wata a makiya ta ka same ta ina ta ka same ta duk uba yana so a ce ɗansa ne ya binne amma ba shi ya binne ba amma ana samun iyaye in yi gaɗan ya zama dole ya yi kuɗi Allah kuma ga mun je wajen rabon gado wala aka kai ta samun mala uban mala ne kasan zai kuru kowa ma a gado dan ya dan ya bar matan aure ya bar yaya guda biyu sun je masa daya abin da muka baki fara idan da fara ya yi zai haifi ɗanyi ya wahala ɗanyi sannan a zuwa ce wai a ba shi da a ba shi kan ya ita kuma ba ba muka raba ba Allah ne ya raba inda mu ka raba inda mu ke raba wai ba za ki raba ba za ku ka kai gari kawai amma Allah ne ya raba kuma da kai da kayan ka mai ne ya'yan nan suka ya raba yi yace ya sani amma shi ta wani kayan ka kuma ce haka Allah ne yi kaga in iyaye ana samun wanda idan ya ga dan ya yi ko da dan ya yi ko ina zamanin da ne mutum zai zaga ya sa a cikin ana samun wani lokacin da ba ɗa ne zai hana baki a kan ruwa ɗa sai zai hana baki da ya kila ko ya sa ruwa a cikin abinci ko kuma shi da kansa ya jire ya ci kan ruwa ana samun yawa ko kuma ya su yi hana baki da gida a yi wa wannan hawa saboda itirado biyaye da aka samu wanda zai yi gado ya kasu wanda zai gada da gangan to ba za a ba shi gado ba sai kuma da kuskure ne zai biya iya sun zo a raba gado zo a raba da shi amma jiya da za a raba da shi wata jiya da biya sun zo a raba ba da shi amma in yin gado za a raba za a raba a ba shi za ka a wannan aya Allah sai faɗa mana a yadda rabon yake karfi kuma gaskiya ya fi kuma gaskiya muka da za su kai wata shi kafin kai za mu yi hakuri wa nan kuma da ta gobe kuma ta yi kan abubuwan da Allah ya yi ya nuna mana uba ga abin da za a baki kuwa ga abin da za a ba ta yaya maza ga abin da za a ba ta yaya mata ma ga yadda kowa Allah ya raba Allah ya ya raba da shi ko ne malamin ya san nuna ba ne shi malami kamar kaciya ne a bai shi kaciya ne kuma ko tana daga kamfani ko daga wani ɗan gwamnati za ka samu kowane ma'aikaci akwai lebur ɗin ko akwai lebur lebur fai akwai lebur ɗin ko akwai sabon akwai lebur ɗakin mako akwai asusun mako akwai tabbatin mako ɗaya sai ka samu ma'aikatar wani wani abu da ake yi yanki ko a jirgi wani kuma yana ɗaukar miliyan uku ba wani miliyan biyar ba a wata kaga shi kaciya ya isa ya ce wanda ake ba shi mutu a cikin nan ya yi kaɗan a tsohon mutu ba na cikin nan ya biyu a tsara wa mai ruwa da ya yi ba abin da aka tsohon da ya ma da ya yi zai yi abin da aka tsohon kawai ke da kai wani ruwa da ya